بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اكرمنا من ظلمات الوحي واكرمنا من الوحي وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالعلم وتجبنا ابواب فضلك وانزل علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاغفر لي عند عجلي اليك ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصير نعم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار من cikin tafsirin suratu Sad ko suratu Dawud jiya mun tsaya a ƙarshen kisar annabi Ayyub yau za mu tashi a kisar annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ishaqa da jikansa annabi Yaqub Allah ya ce wa kur ibadana Ibrahim ya rasulullahi ka tuna bayanmu ibrahim ba annabi ibrahim wa ishaqa da ɗansa annabi ishaqa wa yaquba da jika annabi ibrahim annabi yaquba da ishaqa ulil aini ma'abuta qalbi ay ashabul quwa ma'abuta qalbi ne fil ibadati shirk bautar Allah kan an ce ayyuba zal aini ma'abucin qalbi yadda yake shi kadai ne nan kuma ka ce al'aiki saboda suna da yawa sun uku ne ma'abota ƙarfi da suke ibadar Allah wani abuta kuma ma'abota basira ne ai albasa ne masu basira ne su jiri cikin lamarin addini wajen kira da shi wata kira ta da abdana kamar yadda annabi ayyuba aka ce abdana ayyuba a nan shi ma a kira ta zo da abdana wa kur abdana ibrahima wa ishaqa wa yaquba to wa ibrahim ya zama bayanin da bayani na abdana in wa waye bawon nan shi ibrahim aka bayani wa ma ba da abin da yake baya ishaqa da yaqub adabu ala abdina ya zama adabi ne ga abdina wato asali wa kurdi ba aqwa abdana ibrahim a ita wacce kira ya rasulullahi kadina bawon annabi ibrahim وإسحاق أي واذكر عبدنا إسحاق كتبنا كما باوي إسحاق ويعقوب أي واذكر عبدنا يعقوب إبراهيم ذا أكبر أبدا واذكر عبدنا إبراهيم كما أكد أدبي ما بعده أبدا يجب ما يشين إسحاق لأسيب أكد أدبي على عبدنا الجراء الذي واذكر عبدنا ثم رأي واذكر عبدنا لمن أبينيك كتبنا باينه su ne annabi ibrahim da annabi isaka da annabi yaquba dukkan ulul aini ba abuta ƙarfi ne da ita da cikin wannan Allah wal absar kuma masu basira da cikin lamarin addini inna akhlaqnahu إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدير na'am inna akhlaqnahu Allah ya lalle mu da Allah akhlaqnahu mun tsarkake su bi khalisatin da wata ɗabi'a hiya ita ce zikirar gani suna gidan lahira ai zikira ha suna ranar lahira duk halin da suke ciki waɗannan bayan Allah annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Yaquba ba sa mantawa da ranar lahira wal amal da yin aiki da ha domin lahira din wa zikira da shi wata kira irin samu ta warshu bil ibafa da samu da ibafa بمعنى إلا أخلصناهم لخالصة ذكر الدار da wata bin daya a kafin mutum illa aka lasu lahum bi khalisati khalisa shine mudaf dikira jari shine mudaf ilay to amma wata kira da aka rubuta a cikin la aka lasu lahum bi khalisati dikira jari kaga ya zama masuti ne da la bi khalisati da wata dabi'a wanda take kyakkyawa hiya dabi'a da take dikira jari nan la'ati ne da masuti amma kirabu na warshi ta zo da mubabu ne wa mubabu ilai illa a kalatu na wani kali na fi kira jari da tsarkin nan na gina gidan lahira in ka fassara shi da ibaba in ka fassara shi da tanwini illa a kalatu na wani kali na fi mun tsarkake su da wata ɗabi'a tsarkakekkiya to ana ƙaddara jiya ita ce zikirar jari tana gidan lahira jira'ar kuma zai zama yana kuma sama bukatu yake cikin adda mun tsarkake su da tsarkin nan na tuna gidan lahira da yi kuma aiki da munanan lahira inna hum وإنهم عندنا لمن المرسلين لخير
wa innahum lalle cewa waɗannan annabawa annabi ibrahim da daura annabi isaka da jikar annabi yaqub la wallahi da suna mustafai da suna cikin zaɓaɓɓu inda na a wajenmu ai al-mukhtari da wanda suke zaɓaɓɓu al-akhyar mutanen kirki al-akhyar jamu kayyimun jamu ne na kayyimun ne alheri mutumin kirki bitta shididi da shi wato da shaddar ya kayyimun in ka ce khairun alheri kayyimun mutum ne alheri jamu mutum ne al-akhyar mutanen kirki masu alheri Allah ya ce suna da cikin zaɓaɓɓu a wajenmu kuma mutanen kirki ne gaba ɗaya ne. Wani kuma Isma'ila.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الخير Wadkun Isma'il. Ya Rasulullah ka tuna annabi Isma'il wanda shi ma ɗa ne ga annabi Ibrahim. Wanda sa da kuma iliyar sabu. Huwa nabiyun shi annabi ne mai mai jalalai. wallahu wannan dan jayen za'ida ƙari ne asali ya sa'u shi ne suna sai aka ƙara dan jayen zama wani ya sa'u ina fata an gane imamu sawo ya ce kaulu da ya ce huwa na biyu shi annabi ne ai uku ta jefa dinin ruwaji amma an yi saɓa a zuwa wannan kibri da zulkifin shi zulkifin ne uku ta jefa dinin ruwaji an yi saɓani sun an da cewa shi annabi ne ko ba annabi ba ne ƙila aka ce kafalan ni ata nabiyin fardu ilayhi min al-qatl abin da aka taba da zulki bin ba abokin lamuni kafalan ni ata nabiyin ya lamunce wa annabawa ɗari ni ata nabiyin annaba bari isra'ila lokacin da bari isra'ila suka ta saboda za su kashe su ba kuma a lokaci da ya kai ba annabi daban-daban ana aiko wa mutum isra'ila sai su kanyata shi kuma su nemi su za su kashe shi shi an shi zulkifin shi ne zai kore shi ya ba shi mafaka har zaman wannan annabi ya wuce a sake aiko wani a haka a haka sai da ya ɗauki nauyi ya ba annaba ɗari mafaka dukkan kuma annaba da wata ruɗi ne sun gudo ne zuwa gare shi min al-qadri daga kisa hannun banu Isra'ila. Allah ne ke musu wahayi lokacin da banu Isra'ila suna neman su za su kashe, sai Allah ne musu su je wajen gurki bili. In suka je shi zai ba ku mafaka, ba za a iya saka ku ba a wajensa. Da shi za a ce masa gurki bili na abucin lamuni, saboda ya lamunce wa annabawa ɗari da suka gudu zuwa wajensa ya ba su mafaka. Bilar ƙadri daga gudun kisa daga hannun banu Isra'ila. da aka ce uku yi fadilu ruwaji babu zaun yake rawar hakim an wahab ibn manbani hakim ya rawaito hadisi daga wahab ibn manbani anna allah ba'atha ba'da ayyuba ibnu bashara allah ya aiko bayan wafatin annabi ayyuba ya aiko ɗansa mai suna bashar وسماه زنجبل سي أبو شيء زنجبل mun faɗi dalilin wannan igiya ta zulkifli saboda ya ba wa annabawa dalilin mafaka asalin sunan basharu bashar wa huwa basharu ibn ayyub asalin sunan zulkifli shine basharu dan ayyub uktilifa an yi sabani fi ruwatihi cikin annabtarsa wa laqabihi da wannan laqabi da aka samu ta zulkifli ma abocin lamu wa sayyidu kawai ingantacce dai kamar yadda hashim ya rawaito annahu nabi shi shi annabi saboda duk inda zaka ji Allah ya kawo shi to a cikin zurin annaba ake kawo shi ko a suratul anbiya an kaji an ambace shi to sai da aka ambace wasu annabawa sannan shi ma aka ambace shi kuma an kashi a surar da ake ce masa suratul anbiya surar annabawa duk wani wanda kaji an faɗi kisarsa a cikin surar to annabi ne inda shi ba annabi bane da Allah ba zai kashi a wannan zurin na annabawa cikin surar da aka ambace da suratul anbiya ne ba a nan ba kuma sai da aka ambaci annabawa cikin sosai annabi dawuda annabi sulaiman annabi ayyuba aka zo annabi ibrahim isa haka yaquba aka ambaci isma'ila sannan aka ambaci ilyasau sannan aka ce wazan kibul to shi kadai ne za ta duk wancan annabawa amma shi an wani ya shi ba annabi ba to kaga wannan kauye da aka ce ba annabi wanda yana da rauni shi ya sa yake wata yi wa annahu na biyu ƙaunin ingantacce dai shi ma zulkifili annabi ne wasu miya zulkifil a ambace shi zulkifili in ma bi ma ƙala hudu mufassir ko dai a dalilin abin da mai dalilin ya faɗa cewa kafala bi aka da biyun faru ilaihi min alƙatil au ko kuma da annahu ta kafala ya lamun cewa ubangijin da islamin nahari da zai yi azumin dukkan yini wa qiyamu da kuma tsayuwar dukkan dare alƙawari ne wa Allah ya lamu cewa Allah kullum zai wuce azumi duk dare zai kwana yana sallah wa an ya qadiya bainan nas kuma ya lamu cewa Allah zai yi hukunci tsakanin mutane wa la yaqdu kuma ba zai yi shi ba fa waffa bi man kazama sai ya cika alƙawarin da ya lazamta wa kansa wa taqaddamat qissatu bil anbiya qissatu ta qissatu ta gabata azwatul anbiya in kana so ka bi can a kawo za ka sami da cikakkiya ba zai maimaita ta a nan mutum da ya kawo ta a can to sai Allah ya ce wa kullu bilal aqiya kowanne ɗaya daga cikin waɗannan annaba Isma'ila da Iliyar Kawu da Zulkifli ai kullum dukkan bilal aqiya ne suna cikin mutanen kirki ai yanku kayirin shi ma yanku ne na mutumin kirki duk tafsiri in ka yi sa nauyi a yawon din kayyiri ba kairu ba shi ne tashiri na na yace masa duk tafsiri ai duk tashiri jambo kayyiri duk tafsiri ha ba bidiyo هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
Allah ya ce haza zikir wannan an gwato ne kyakkyawa lauku ga waɗannan annabawa bisa na'i da yabo a jami'in kyakkyawa da Allah yake yi guda a nan wa inna lil muttaqina lalle ya tabbata ga masu tsoron Allah ashhadu lahu wa masu tsoron Allah suna kuntar waɗannan annabawa Isma'il Ilyasau Zulkifli da Allah ya ambata a waɗannan ayoyi su ma suna cikin jumlar al-muttaqina lalle masu tsoron Allah da husna ma'af kyakkyawar makoma ta tabbata gare su أي مرجوع شيء معظمهما في الآخرة على جنات عدن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن هي جنات عدن هي ناس دي هو جنات عدن هو جنات عدن كتب جنات عدن بدل يا رب بدل لي نفسنا معادن شيء جنات أو كما عبد بياني ko kuma adadi ne na bayanin rubutuna ko wato adadin bayanin yadda husna ma'ali to zai zama jannatu adilin kenan aljanna ce ta dawwama ita husna ma'ali din da aka ce ita ce jannatu adilin aljanna ta dawwama mufattaha kallahu al-abwab abar duk buɗewar kofofi aljanna tana da kofofi guda takwas ne to mufattaha kallahu abin bubbuɗewar al'abuwa ko kofofi da lahun ga waɗancan annabawa ko kuma wancan lilmuta gida da aka ambata dukkan tsoron Allah daga sun je lahi a za a sanar da aljanna ko kuma duk abubuwa ne na'am مستكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب muttaqina fiya yan aljannan nan suka shiga aljanna suna masu cikin gida a cikin da alal araiki akan gadaje wa yadquna fiha kuma suna kira cikin aljanna bi fakihatin kathiratin akawu musu ayan itatuwa na marmari masu yawa wa sharabin da kuma abin sha na aljanna shine wannan alhawu min ma'in gairi akinin wa alhawu da tagayyar وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مكفى حين شراب أبو شارع الجنة وعندهم وإنهم قاطعات الأرض أكراب وعندهم كما أتعرض أن الجنة لا أشكل جدا جنسه akwai ƙasiratu ƙarfi ‘yan matan aljanna masu taƙaita ganinsu ga mazajensu ba sa hangowa musu mata su yi sha'awarsa a gidan aljanna duk wata mata ganinta ba ya tsallakewa mijinta na gidan aljanna sai za ka kira su ƙasiratu ƙarfi a ƙarfi ɗin ganin ya na kilo to taƙaitaccen gani da mutu ai haji sasul a'yun masu tsarewan idanuwansu ne ala azwajihin da abu mazajen su kadai kuma adrabun tsarikun juna ne sa'o'in juna a tunanin hunna shekarun su wa'ida su take muje ne wajen kowace yan aljanna kowace matar aljanna ba na su talatin wa talatin da suna da shekaru talatin da uku ne sana ka ga ita ba za ta yi mata karama ko bai kuce da wata mallaki hankalinta ba ba za kuma ce mata tsohuwa da ta wuce a yi sha'awarta ba a lokacin mace ko a duniya take cikar ƙarfin da cikar kyanta da cikar duk wata ni'ima da take tare da ita shekara talatin da hudu in ta gota wannan to kuma komai zai fara yin baya baya ne har ta tsufa kuma ta zama can zai dinga raguwa sannan ni'imar jikin ta ma zai ragu duk wani abu da Allah ya halitta mata daga lokacin ta gota talatin da hudu zai dinga yin baya baya in ba ta kai wannan shekaru da kuma komai na halittarsa bai cika ba to matan aljanna halittar su cikakku ne a tirabun tsaraikun juna ne sa'o'in juna shekarun su iri ɗaya ne dukkan shekarun talatin da uku ne a tirabun ɗin nan jam'u turbin jam'i na turbin tsara ko ta'a a tirabun tsaraikun ko sa'o'in juna imamu sawai ta ƙauluhu hajji tasu a ayyuni mai dalali ne da ya fassara ƙasiratu ƙarfi masu takaita tsini ne a yace haji za su ra'ayi masu tsare da idanuwan su ne ai la yanzurna ila gairihim ba sa duba zuwa ga wasu mazajen nazara shahawatin wa mai amma kallo na sha'awa da karkatar zuciya ake ne amma tun da duba makashi bane suka gudu da dole za su ga sauran 'yan aljanna musamman an fita wajen shakatawa a nan aljanna to amma gani na soyayya da sha'awa ya taƙaice ne kadai ga mazajen ba sa tsallakewa su hango mijin wata kowace tana ganin mijin da ya kowa kyau a gidan aljanna kauluhu da yake asnamu hunna wahidatun shekarun su ɗaya ne yace ai faqadis tawaina sun daidaita sittin cikin shekara ko shekaru wal zamani da kuma kyau wakila amma a wata fassara aka ce ma'ana atirabun ma'anar wannan atirabun din kasiratu karfi atirabun ma'anar atirab shine muta'aka ce masu yan uwantaka da juna ne matan mutum ɗaya ne ko sun kai dubu to kowace tana ɗaukar abokiyar zama ta kamar uwa ɗaya uba ɗaya suke la ya taba gabana ba sa yin gaba da juna wajen mijinsu ɗaya wala ya tagayar da ba sa yin kishi da juna wai dan suna auren mutum ɗaya a gidan aljanna wala ya ta hasadi da ba sa yi wa junansa hasada wai dan suna auren miji ne saɓani matan mu na duniya wanda duka wannan ɗabi'a su ne ya kada mace fiye da ɗaya to sai ka ga wani abu na gaba a tsakaninsu ko wani kishi a tsakaninsu ko wani hasada da suke wa junansu to su ma ta aljanna aka san ma'anar asrabu din nan sun daidaita a duk zukatan su iri ɗaya ne yadda take son kanta haka take son abokiyar zamanta kuma ga su suna da yawan gaske ma da yake wa kullu ko da kauli a cikin faɗin wannan guda biyu kan yi wa ingantacce ne idan ka ce asiratu ƙarfi ana nufin masu shekaru iri ɗaya ne da kyau iri ɗaya ya inganta in ka ce a'a ana nufin ƴan uwan juna ba sa gaba da juna ba sa kishi da juna ba sa yi wa juna hasada shi ma sahihu ya inganta don a cikin aljanna dama babu gaba babu kishi babu jin haushi babu hasada inda tun kafin a shiga dama Allah ya ce wa naza alama fi sudurihim min ghilli mun cire duk wani abu da yake cikin zukatan aljanna na jin haushin juna da wani gaba da yake gudana a tsakaninsu a duniya duk an cire to balantana huru suke da su a gidan aljanna ma aka halice ka ga duba da san wani kishi ko wata gaba ko wata hasada ba to matan da suka rayu a duniya suka bi Allah suka ba aure su ba suka shiga aljanna duk an cire wannan a zuciyarsu suna cikin wani za'ana ma bi su dole jirgin ikiwanan ala turin mutaqabilin yan aljanna mazan da matan za su zama yan uwan juna ne kuma suna fuskantar juna akan gadaje na gidan aljanna na'am
هذا ما توعدون ليوم الحساب sai yan aljanna sun shiga aljanna an ba su gidajen su da mata da dukkan jimomin su na aljanna to sai a ce musu haza ma su hadu ai haza da wani abin da aka ambata na jannatu adin fatta tallahu al-abwab mutakina fiha yakuna jadi kulli fashatin kasiratin wa sharabin wa innahu qasiratu qalbi atraf duka waɗannan sai a ce shine fa ma su azuna abinda aka muku alƙawari bil gaibati a halin gaibu a rayuwar duniya abinda ba ku taba ganin sa ba kuka gaskanta shi kuka yarda da alƙawarin Allah gaskiya ne shi yasa ake cewa allazina yuzuna bil gaibi wanda suke yin imani da gaibi aljanna gaibi ce dan adam bai taba ganin ta ba wutar jahannama gaibi ce bai taba ganin ta ba ya amma ya yi imani akwai ta tambayar kabari gaibi ne tashin alkiyama da hisabi da tsallaka zirafi duka wannan gaibi ne a tashi Allah din gaibi ne dan ba taba ganin sa da ido ba amma an yarda da shi kuma an yi imani da shi to za a ce wannan shine alƙawarin da aka yi muku bil gaibi na gaibi wabil kitabi iltifatan a cikin wannan zance da aka yi akwai iltifati waiwaye ga barin gaiba da ana ba da labarin waɗanda ba sa nan ne misali dan damirin gaiba ake amfani da shi a baya aka ce mu fata kan lahum ba lakum ba lahumul abwab ba lakumul abwab aka ce muttaqina fiha ko yad'una ba tad'una ba wa inda hum aka ce ba wa inda kun qasiratu tsarfi ba amma da aka zo da aka ce hada ma tu aduna ba hada ma yu aduna wato akwai iltifati ko nan da aka ce ma tu aduna to ana kan gashi bil kai ba ma yu aduna a wata kira wa bil kitabi a wata kira kuma da zance da ma tu aduna iltifatin ya zama iltifatin anil gaibati kenan wannan shine abin da aka muku alƙawari kabla yawmin hisabi tun kafin ranar hisabi shine tun a rayuwar duniya tun kafin a zo ranar hisabi an muku alkawari in kun yi wa Allah da'a kun bi Allah za ku shiga aljanna to wannan shine sakamakon ai da ajrihi wanda a dalilin sa aka muku alkawari to gashi nan shine sakamakon ku yanzu inna haza إلا هذا لرزقنا ما له من نفاد Allah ya ce inna haza lalle wannan ni'imomi na aljanna la rizquna wallahi arzikin mu ne insha Allah ma da min nafadin ai ma min nafadin babu karewa da hu gare shi ba irin arzikin duniya ne da yake karewa ba in bai kare ba kai ka kare ka bar shi in kai tsawon kwana kuma shi ya kare ya bar ka To, shi arzikin Allah na aljanna ba irin na duniya ba ne ma da min nafadin ai ke babu yankewa gare shi babu sawu yace inna hada da rizquna min kalamillahi ta'ala zancen Allah ta'ala ne yake yi da mu'minai wal ma'ana anna haza wannan abin da aka gaya muku min aljannati na nemomin aljanna wa awsaja da sukofinta da rizquna shine arzikin mu da Allah ai da huwa rizq wallahi shine arziki allazina tafaddalu bihi ala ibadi wa yake falalarsa ga bayin mu'minai ma da wani ne fari aikin ilahi babu yankewa gare shi abadan har abada nafat shine karewa to amma da abin da aka ce ya kare ai ya yanke kamar famfo ne ka bude ruwa yana zuba sai kuma ya yanke ya daina zuwa duk abin da ka faɗa an kace na fadal ma'u ruwa ya kare gaskiya ne in kace in kada alma'u ruwa ya yanke gaskiya ne ma'anar ya kare da ya yanke a nan duka ɗaya ne amma asalin annafatu din karewa to amma ana nufin al-inqida'u yankewa al-cikin aljanna baya yankewa wal jumlatu halu min bizkina aw ko kuma kabul sabi bi anna ai da'iman arzikin aljanna madawwami ne au ko kuma ka ce da'imu duk ne da da'iman da da'imu duka dai madawwami ne baya karewa haza هذا وإن للساكين لكرما
Allah ya ce haza ai al-mazkur lil mu'minin wannan abin da aka ambata ga mu'minin na ni'imomin aljanna ko haza al-mazkur wannan abin da aka ambata ya tabbata da yuni na gamuri a ranar lahira wa illa da tsakina sannan kuma lalle ya tabbata ga kagare masu ɗagawa wannan musa alifin sabon zance ne an gama faɗar halayen yuni da cemomin su yanzu kuma za can dama an fara da wa inna lil muttaqina la husna ma'abi aka gaya mana irin hukumomin da ni'imomin su sai kuma aka ce wa inna lil tsagina kishiyar al muttaqina kenan masu ɗagawa su ne kafirai la sharra ma'abin wallahi suna da mummunar makoma su an ce wa mummunai almutakina la husna ma'abin suna da kyakkyawar makoma su kuma wannan sharra ma'abin suna da mafi sharrin makoma ita ce jahannama ya launa
جهنم يصلونها فبئس المهاد su almutakina an ce husna ma'abin jannatu adil su kuma na kafirai an ce sharra ma'abin shine jahannama wutar jahannama ya talauna ayyar kuluna za ta shige ta a duk isar mihadu kai tun da wannan shimfiɗa ai alfiraki a ce wuta ita da shimfiɗar mutum kai tun da wannan shimfiɗa haza هذا فليذوقوه حميم وغساق
haza wannan kenan ai al'azabu al-mafhumu mimma ba'dahu abinda ake nufi da haza shine al'azab al-mafhumu an fahimci wannan ne azaba ake nufi da haza mimma ba'dahu saboda jumla da za ta biyo bayan ka jumla ita ce falle zuku kaga kuwa ai an san azaba ce haza din haza wannan azabar falle zuku lalle ne kafirai su ɗanɗane shi hamimun tafashashen ruwa ne ai ma'un haru ruwa ne tafashashe ne kuna muhriqun wanda yake kone dukkan kayan ciki wanda kuma an haniman faqata am'a'ahu a suratul kitab Allah ya ce za a shayar da su ruwan hamim faqata zai yayyanke am'a'ahu kayan cikin su in suka ci gassaku abincin su da Allah ya faɗa a nan hamimun tafashashen ruwa wa gassakun da kuma abinci mai makuri wuya shi ne gassaku a nan a ƙa'ida ai sai an ci abinci ake shan ruwa ko to saboda siyaqul ayati yadda ayoyin suke korowa tana karewa yawanci da ƙaho tun a farko qaf ko ishraq shiqaq da sauransu sai aka gabatar da ruwan akan abincin yan wutan amma dai abincin ake fara ba su idan suka ci ya cika musu ciki ya kaje kaje kamar sun ci kaya kuma za a tsananta musu kishirwa mai tsanani in an kawo shan wannan saboda tsananin kishirwar sun manta ma da da basashen ruwa ne sai sun kwamfada ya cika cikin su sannan kuma sai azabar zafin ruwan ya tashi ya markaɗe wannan gassafu da suka ci da kayan cikin su gaba ɗaya kuma su kasa yadda shi sannan a sake maida musu wani kayan cikin kuma a sake tura mu- a sake ɗora musu a zaɓaɓɓiyar yunwa kuma a sake shayar da su wannan ruwan haka za a yi taimusu azaba a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe su haza fale zuqu wannan ita ce azabar da za a gudu lalle ne kuma za su ɗanɗane shi hamimun tafashashen ruwa ne na jahannama wa gasaqun da kuma da bolo na ɗan wuta da yake zuwa ya taru a wani tafki ya zama kwatani shi za a ɗebo a dinga shayar da su ga sako duk ta tafiye a wata ƙira'a halimun wa ga sakon duk ta tafiye sinu wa tashidi da ƙira'a musawar sabo da tashidi sinu ko wa ga sakon abin da ake masa ga sako ko ga sako ma ya silu abin da yake farara yin sabili ahalin nari daga tagwalo ko mugunyan nan ko niki na 'yan wuta farkin mazinata kullum a cikin jahannama mazansu da matansu yana zubar da mugunya ne mai yawa tana tuni tana wani haka nan mashayin giya su ma suna kashin abin da suka sha sannan waɗanda ake ciyar da su ga sahu da amimu su ma za su kasa yadda shi duka wannan zai gudana zai taru a wani tafki a jahannama kuma shi ne za a tafasa shi a ɗebo shi kuma a dinga shayar da 'yan wuta wannan da gwalan na na 'yan wutar ina fata an gane shi ne sajiru a sajiru ai sulkami ruwan gyambo ne yake zuba a jikin ɗan adam to duk wani abu da yake zuba na wanda ake wa azaba zai je ya tattalu ne a wani guri kuma shi za a ɗebo a dinga shayar da su idan sun nemi a shayar da su Allah ya gaya mun al-aswabul kafi wa in yastajisu yugafi bi ma'in kalmuhli yashwil wujuh idan suka nemi taimako a ba su ruwa kishin ruwa ta dabe su to yugasu bi ma'in sai a taimaka musu da wani ruwa shine wannan halin din wasu ma'an halima sai a taimaka musu da wani ruwa yashwil wujuh da yake soye fuskokin su idan suka ɗauko ruwa a koko za su sha aka ba su daga sun kai baki saboda tsananin azabar zafin wannan ruwan zai faɗo da naman fuskar tasu ya zuba a cikin ƙwarya kuma haka za su haɗa da naman fuskar tasu su shanye ya shuri wujuha yana ɓaɓɓago ko yana faɗo fuskokin nasu kuma haka za a shayar da su da wannan fuskar tasu da ta faɗo a cikin wannan ruwan saboda tsabar zafin ruwan suna shansa kuma ya fi daga sakon din nan zai markaɗe tare da kayan ciki kuma su kasa yadda shi zai taru a wannan dagwalon kuma shi za a ƙara ɗerowa in sun nemi ruwa su za su nema da kansu saboda tsabar yunwa da ƙishirwa da aka ɗora musu sun za su dinga nema a taimake su da ruwa sun manta da azabar da aka musu ta baya saboda azabar ƙishirwar da suke yi wa in yastajisu yugasu bima'i kalmuhuli ka ci kamar narkakkiyar dalma shi ne almuhu ka gane ai ka gani alhamimi a wata aya ko kamar tafarfasar alhamimi ruwan zafi nan kuma ka ce kalmuhu ne kamar narkakkiyar dalma haka za a shayar da su azaba iri iri wa akaru وآخر من شكله أزواج Allah ya ce wa akaru akwai wani nau'i kuma na azaba wannan a wata kira ya zo bil jam'i wa ukar aka ce wa ukar jam'i akwai wasu nau'o'i min shakali na kamannin wannan azaba in kuma wal ifradi da da ifradi ne to irin tamu kira'a wa akar akar guda daya ukar kuma da yawa to kira'a ta zo da ukar ta zo da akar wa akaru akwai wata nau'i kuma ko wasu nau'o'i min shakari na kamannin wannan azabar ai mislul mazkur misalin abin da aka ambata min alhamimi na tafashashen ruwan nan wal gassaki da dagwalan nan na yan wuta azwaji wanda yake asnafu nau'i nau'i mabambantan azaba wannan nau'i ɗaya ne aka gaya mana tafashashen ruwa da kuma dagwalan yan wuta to ba shi kaɗai bane nau'o'in azaba dan akwai da aka ce wala da'amun illa min jisilin ko ba wani abu da zai gizini na an ce gaskaku dan an ce gizini kaga nau'in su daban ne sannan kuma a cikin wato halaje hadisul gashiya an ce la yudinu wa la yudinu min ji kafin akwai akwai abincin su an faɗa laisa lahum da'amun illa min bari shi ma wani nau'i ne ba su da wani abinci illa min bari'in shi ma nau'i ne na abincin azaba shi ma garfaku wani nau'i ne na abincin azaba shi ma jisilin wani nau'i ne na abincin yan wuta sai yasa nan Allah ya ce wa akaru ko wa ukaru min shakalihi daga kamannin irin wannan abincin amma azwajin dangi dangi ne ai asrafu nau'i nau'i ne ai azabuhum azabuhum min anwa'i mukhtalifa ana musu daga nau'o'i mabambanta azabar ba iri da ake musu wa yuqalu lahum ila dukhulihim an-nar ko za a gaya musu lokacin da suka gama shiga wuta bi atba'ihim tare da mabiyan su shugabannin kafirai sai a ce haza fawzi
هذا فوج مرتهم معهم معكم بهم إنهم قالوا النار lokacin da aka shigo da mabiya sai a ce haza fauzu wannan wasu kungiya ne na yan wuta fauzu mufradan afwaj haza fauzu ai jamu wani taro ne muqtahimun wanda ya shigo wuta yanzu ai gajilun ma'akum tare da ku wani yanki ne na kafirai da suka shigo wutan nan tare da ku bi shiddatin shigowar amma da ƙarfi kamar an turkuɗo su shi ne ma'anar mukuta himu domin ka ce falakata hamal aqaba al'ikiti hannu shi ne ka yi ƙwalluwa ka faɗa ruwa ko ka yi tsalle ka tsallaka katanga ko ka shigo gida a guje shi ne al'ikiti hannu ka gane abu ne wanda aka yi shi da gaggawa ko da ƙarfi ba wai tafiya ce a hankali kamar ana hankaɗa su idan suka shigo za a ce musu haza fauzu waɗanda aka tarar a wutan in aka kawo sabbin zuwa sai a gaya wa ‘yan wutan haza fauzu wannan wasu jama'a ne na kafirai muku tahim wanda suka afko wuta ma'akun tare da kuwa ai annara sun shigo da shiddatin da tsanani yankunan matubu'u na ababen bi su ne shugabannin sai su gaya wa waɗannan mabiyan da aka shigo musu da su sai sai la marhaban bi mu ba ma maraba da su zuwan sa amfanin ne zai mana ai la sa'ata alai babu yalwar guri a gare su yanda muke cikin kunci na azaba su ma haka za su shiga la marhaba ce babu maraba gare su innahum domin su salun nari masu shiga wuta ne duk wanda ya shigo wuta ina da can maraba kalu قالوا فلنكم ما عرفتموه أنتم قدمتموه لنا
kalu ai وبئس القرار kalu ai al atba'u su ma mabiyan za su mayar da zargin ga waɗancan ababen jikin shugabannin nasu za su ce bal antum la marhaban bikum bal ba haka ba antum ku ne la marhaban bikum ba a maraba da ku su ma sun rama antum qaddamtumu domin ku ne kuka gabatar da kafircin nan da na gare mu ba dan ku ba da mu ba dan na bane ai ku ne kuka cancanci a ce muku la marhaban bikum saboda ku ne qaddamtumu kuka gabatar da kafircin nan da na gare mu fa bi sal qararu tir da mazauni lana gare mu wa lakum da kun shine annara wuta da mu da ku duk mazauni yayi mu kalu قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذقه عذابا ضيقا في النار na'am kalu aiban su dai waɗannan a, wato a, mabiyan talakawan za su ce wa ubangiji su yi addu'a ce rabbana ya ubangiji man qaddama lana hada duk wanda ya gabato mana da kafirci har muka karɓa a rayuwar mu ta duniya to fa zidu azaban ka ƙara masa azaba bifa linki biyu ai mithla azabi misala- misalin azaban da kake masa ala kufri akan kafircinsa wato ka haɗa masa da- da- da zunubin ɓatar da mu da yi bayan zunubin sa na kafircin da ya yi to a ƙara masa da wata azaba akan ɓatar da mu da yi finnari a cikin wannan wuta na'am وقالوا لنا وعلى رجالا كنا نعدهم من الأشرير wa qalu ay kufaru makata wa hum fil nar kafiran maka ne suke wannan magana a lokacin suna cikin wutar jahannama suka ce malana la nara rijal wai me yasa ne ba ma ganin wasu mazaje kunna na uddu da mukan sai muna kida ya cikin duniya a duniya min al ashrar zuwa daga cikin lalatattun mutane kaskantattu suna nufin a sahabban manzo Allah talakawa nan da suke wa izgilanci suna cewa an je lahiran ma ai mu ne mun fi ku samun guri mai kyau sai mun fi ku samun matsayi a wajen Allah in ma an tashi kiyama duk da ba sai da ita ba da suka ji azaba suka waiga suka ga iya su kaɗai ne ba su ga abokanansu na makka masu imani ba sai suke tambayar junan su wai me yasa ba ma ganin wasu mutane da muka zanza a duniya kunna na udduhum fi duniya mun kasance muna kidaya su a rayuwar duniya jiran ashirar daga cikin kaskantattun mutane na'am
أستغفرهم كفريا أمدادك أنهم الأبصار نعم أتخذناهم سخريا بظل فيه أول قراءة متوجه وكسر هذا كسر سين أتخذناهم سكريا shin mun rike su ne su kiri abin wa izgilanci dama abin da muke musu dama izgilanci ne abin da muke kai shine gaskiya ai ma'ana kunna na kalmi bihim fi duniya mun karanta muna musu izgilanci a rayuwar duniya waliya wannan yaro da aka ce kasiriya ne wannan yaro in na kai saboda jinkina wa injilanci ne ai a maquduna hum wai shin su din yanzu ababa lasawa ne ba do kiyama bane shi za ba su su ba an ko kuma za ka azmul absa idanuwa ce ta karkata ga wani ba ma hango su walam yarahum shi za ba hango su ba ba su gan su ba wa hum mala yace wadanda suke magana akan su dinnan rijalan kullan udu min al-ashrar su ne fuqara'ul muslimina talakawan musulmi na garin makka kafin an yi hijira ka ammaru kamar ammaru bin yasirin wa bilal sayyidina bilal ibn abi rabah wa sahib da sahib rumi wa salman da salman al-faris wannan dukkan su wa'in sun su bayi ne wa'in sun su kuma bazoyi ne ba su da komai ba su da kowa a garin makka shi ammaru kan dama maula ne na abu jahal uwarsa da ubansa ma duka barori na Abuja kuma da suka musulunta shi ya kashe Yasir da Sumayya iyayen Ammar. To sai suke ɗaukar su a matsayin abin wa ingilanci. Har ma in suka zo wucewa za su ce haƙula a takun mulukul arab ga sarakunan duniya na zungumu. In suka ga irin waɗannan talakawan sahabbai. To shi yasa da bakin su anan suka ce la nara rijalan kunna na ujuhum min al-ashrar. al'ashirari a nan wani suna kida su da cikin kasallattu suna gaba su da wata daraja to ya aka yi ruma su darajar da mu a wuta su da muke kirga su a cikin kasallattu su ba mu gan su ba inna zalika la haqqun إن ذلك لحق تكاثم أهل النار Allah ya ce inna zalika lallai wannan hikaya da Allah yake gaya mana la haqqu wallahi gaskiya ne ai wajibul wuqufu au aukuwarsa tabbas ne kar mu ji shi kamar tatsuniya Allah ce wallahi gaskiya ne la haqqun wajibul wuquhu wa huwa shine takasum ahlin nar jayayya da hukuma da yan wuta za su yi a junan kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wannan za su ce la marhaban bi wannan ce la antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana wannan labarin fa da kaji ana faɗa wallahi gaskiya ne sai ya faru a ranar kiyama takasumu ahli nar shi ne hukuma da jayayya ta Musa a cikin Musa na'am قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار qul ayya muhammadu li kuffari makkah ya rasulullahi ka ga wa kafiran makkah ka ce inna ma ana munziru kaɗai dai ni mai yin gargaɗi ne matsayina a cikin ku shi ne yin murjudin mai yin gargaɗi ne ai mukawwifun bin nari mai tsoratarwa ne da wuta ga wanda yake yin imani imamu sawu ya ce ƙaunu inna ma'ana mundirun ni ne gargaɗi ne abin da yake nufi la sahirun ni ba fatsaci ba ne kamar da kuke faɗa wala sha'irun ni ba mawaki ba ne kamar da kuke faɗa wala kahinun ni ba boka ba ne kamar yadda kuke faɗi wanda ta fara alal inzali a nan manzon Allah Allah ya umarce shi ya takaita abu da ya gargaɗi kadai duk da shi bashiran wa nadiran ne ko kamar yadda yake munzirun kuma mubashirun ne amma za ka ce kul inna ma'ana munzirun ba a ce inna ma'ana munzirun wa mubashirun ba ya takaita alal inzali a bisa gargaɗin kadai a wannan aya لأن كلامه مع الكفار ومن زنشن da yake nan tare da kafirai ne kuma kafirai aka ce ya gaya kul yawanci in ka ji Allah ya ce kul to kafirai ake gaya ko cewa ka kul inna ma ana basharun mithlukum to ba da mu'minai ake ba ka gaya musu ni mutum ne irin ku kafirai ake gaya su da suka ce ya za a yi Allah ya aiko mutum ba zai aiko mala'ika ba saboda suna inkari ne aka ce ka ce kai mutum ne mai halitta irin tasu amma a mu'minai za ka je na cewa inni lastu ka hayatiku ko ayyukun mithli waye daga cikin ku yake daidai da ni ko waye yake da kama irin tawa amma in kafirai ne sai a ce inna ma la bataru fi suluku saboda ɗabi'ar kafirai ne cewa annabi mutum ne kamar kowa domin su ne suke gaya ma ma anta illa bataru mithluna in sun tashi wa annabi wala kanci ko ingilanci kai ba komai bane face mutum ne irin ko har ma wani guri su ce ya kulu min ba ta kuluna wa yashrabu min ba ta shrabu mutum ne irin ku kawai dan yana ci daga irin abin da kuke ci kuma yana sha daga irin abin da kuke sha har ma suna cewa ma ne hazar rasuli ya kudu da ama wayan shi bil aswa wannan wannan irin manzo ne ya shi manzo Allah ya aiko shi kuma ya kudu da ama yana cin abinci wa yamshi bil aswa har yana har yana zuwa kasuwa ya yi tsaya ya yi kefani Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum ka gaya musu ni din mutum ne irin duk inda ka ji Allah ya ce kul ka gaya musu to yawanci da kafirai ake kul ya ayyuhal kafirun har kul wallahu ahad mumine ka su sun yi imani ai kafiran da ba su yadda ba su ake jadda za ka gaya wa kafiran nan fa huwa shi Allahu Allah ahadun guda ɗaya ne to a nan ma da aka ce kul inna ma ana mudirun a nan saboda kalamu ba al-kuffar zancen da kafirai ake ba da muminai ba wa hum su kafirai inna ma yunasibuhum al-inzaru faqat yin bi musu gargadi ne kawai ya fi dacewa a nan ba maganar bishara ba don ba sai da ita ba ga mutumin da ya yadda ne to za ka masa albishir to in ka bufa ga tukuncin da Allah zai baka amma mutumin da yanzu bai yadda ba kokari ake a kanar da shi in ba gargaɗi ba ba abin da ya dace da shi wa in kana ko da yake manzon Allah ya zama mubashiran aiban mai bishara ne amma ga mu'minai su kafirai izrari kawai aka ce a mutu inna ma ana munzirun wa ma min ilahin ba wani abin bauta da gaskiya illallah sai Allah alwahid makadaici alqahar mai yawan jari ya karki ga halittar rabbus samawati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai da ƙasai وما بينهما kuma shi ne ubangijin abin da ke tsakanin sammai da kansai al'azizu mabwayi ai algalibu mai linjaye ne al'amuri ga dukkan lamarin alkafaru kuma mai yawan gafara ne da auriya a inda masoyan ka mu'minai kun
قل هو نبأ عظيم kun lahu ka gaya wa kafiran makka ne kaga nan ma kun huwa aka ce amma malam ya kaddara lahu saboda alhu da kafirai ake kun ka gaya musu huwa shi alƙur'anin nan ba na baƙun labari ne azimi mai girma ko kuma kun ka gaya musu huwa shi ranar tashi alƙiyaman nan ko yin san na alƙiyama na baƙun azimin labari ne mai girma shi ya sa a suratul nabai ya kace an bai ta sa'aluna anin nabai azim to ka gaya musu haka yake shi wannan yini na alƙiyama na baƙun labari ne azimin mai girma antum an buri antum amma ku yanzu an mu'ridu da kuna masu bikirewa an gare shi ai alqur'ana shine da ba'u azimin din kenan labari ne mai girma da ya zo da abubuwa na ban mamaki tarihi abin da ba ku sani ba har a wajen iyayenku da kakannu al'ummar da ta bi shekara dubu ko dubbai amma ya zo muku da labarin su cikin lafiya kai labarin ne mai girma alkur'ani amma ga shi ku kuma kuna gujirewa anhu gabanin karba alkur'ani allazi abatu kun bi alkur'ani nake ba ku labari da shi wajitu kun fihi bima la yu'lamu illa bi wahyi kuma na zo muku da shi a cikin sa akwai abin da ba a taba iya sanin sa illa bi wahyi sai ta hanyar wahyi yanzu irin kisar annabi Yusuf da aka yi ta dalla dalla wajen aya 110 aka ba da kisar annabi Yusufa ai in ba wahayi ba ba ya sa samu labarin nan har yahudu da nasara a lokacin da suke da'awar littafin a saura da injila ba ba ni da kisar annabi Yusuf da ta kai fatan fatan na cikin alqur'ani to in ba ta hanyar waye sai ina manzo Allah zai samu wannan وجئت كنت بما لا يعلم الا بوحي na zo muku da wannan littafi ta hanyar da ba za a taɓa iya sanin abin da yake cikin sa ba illa bi wahyi ta hanyar wahyi wa huwa qawluhu ma kana bi min ilmi ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون to domin Allah ya jawo hankalin kafiran Makka sai ya umarci manzo Allah sai musu ma kana bi min ilmi ni fa ba wani ilimi da ya kasance tare da ni ilmin al'a'ala gaba da mala'iku jama'an nan maɗaukaka ai al-mala'ika ba ni da labarin su iz ya kada zumi da lokacin da suke jayayya da juna suke guna suke eguni fi sha'ani adam da cikin labarin halittar annabi adam ina qala Allah ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya ce ni ja'alin fil ardi khalifa yace wa mala'iku wa in qulna lil mala'ikati ko inni ja'alu fil ardi khalifa cewa ni zan sanya halifa a ban kasa to a lokacin su mala'iku suka cewa Allah a ta ja'alu fiha man yusri fiha wa yusriku jama'a wa la tusajudu amliku wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun to da suka tabbatar ba Allah zai zartar da abin da ya gaya musu to sai suke tsoro a zo su ai ko ma wa Allah zai halitta in kai shi halifa a ban kasa lan ya kalu rabbuna aqrabu minna sura cewa ai ubangijin mu ko ma zai wata halitta ai bai taba halitta wanda ya kai mu daraja ba zai halicci wanda ya kai mu daraja ba idan Allah ya nuna mu cewa annabi Adamu halitta da ta ta mala'ika daraja ko da ya halicce shi sai ya sanar da shi abubuwan da su ba su sani ba Allah ya sanar da shi wa allama adama azma'a kullaha kuma rahum ala al-mala'ikati قال أجوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم wannan abubuwan da ya faru shi Allah yake gaya wa manzo Allah ya gaya wa kafirai ma kana ni min ilmin bil mala'il a'la iz yaqtabu ni fa ba ni da sani game da mala'iku mala'il a'la lokacin da suke hukuma ma'ana suke tsegumi a junan cewa Allah ba zai halicci wata halitta mafi girma fiye da su ba. In yi ha ilayya.
إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين Na'am, in bi ma'ana ba annafiya. In yi ha ilayya ba komai ake wahayi gare ni ba, illa ba ce annama kaɗai dai ana ni insiyu ɗan adam ne nazirun mai gargaɗi mubinu kuma mai yin gargaɗin sa a bayyane ai bayyana shugari mai mabayyanin gargaɗi na'am إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين na'am in qala rabbuka lil mala'ika tana ya rasulullahi lokacin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku inni khaliqun basharan ni fa zan halicci ɗan adam min ilin da wato da tako can an ce inni da alifin arabi khalifa a bakara don kuma Allah yana gaya musu ma da abin da zai halicci ɗan adam ne da sunan halittar mashi bashara da khalifa kawai yake musu ba su san da me za a halitta ba kuma wace irin halitta za a yi to a nan kuma ya sanar da su inni khaliqun zan halicci basharar ɗan adam min ilin kuma daga laka هو آدم شين آدم شين بشر أنت فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله يقول فإذا سويت سويته إذا نحن تجي نجي بيتاشي أي أتممت ونشك هلتك ونفخت فيه من روحي wani faktun ruhi na busa masa ruhi fiye a cikinsa fasara hanyar sai ya zama tola yayye wa idafatu ruhi ilai raqa wannan ruhi ilai zuwa ga Allah ta'ala da ke min ruhi bai sai min ruhi ba yace daga ruhi na yayi idafa ya raqa ruhi ilai zuwa ga Allah wannan tashrihul girmamawa ne da Adama ga Annabi Adam yana sanar da mala'iku cewa adamu din na musamman ne halittarsa ta fi halittar mala'iku daraja a wajen Allah ina fata an gane amma in ba haka ba ai Allah ya gaya mana tun a bakara inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yace misalin annabi isa kamar misalin halittar annabi adam a wajen Allah inna masala isa inda Allah ka masali adam yana yi wa nasara ta haji da suka ce isa dan Allah ne an tambaye ku bai hujja ai da an aike shi ba da uba ba to ga annabi adamu shi an aike shi ba uba babu uban gashi gare shi annabi isa yana da mahaifiya ai to shi annabi adamu ko mahaifiyar babu banda sana uban shine Allah yake buga misali kalaqahu min turabi shi adamu da tabo ba ka da shi da ƙasa ثم قال له سنته masa kun kasance fa yakunu sai ya kasance to amma anan saboda ya tsaya wa mala'iku girman darajar dan adam sai ya ce inni khaliqun basharan min tin idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi dan na busa masa ruhi na imamu sawu yake qawluhu wa nafaqtu ai ajraitu dan malam ya gaya maka ruhin da ake magana ba wani ɓangare ne na Allah ya ɓangaro ya shiga ya zama annabi Adamu ba. Kar kai da ruhin da aka ce ko wani rai ne na Allah da ya rabu da jiki na Ubangiji ya zo ya shiga jikin Adamu ya zama laye ba haka bane. Sai za ya kaddara ajiraitu wa nafaktu ma'ana ajiraitu idan na gudanar da wani abu na ruhi na fiye a cikinsa. Imamu Zawu yace kaulu ajiraitu dinnan fiye ruhi ashara bi zalika malam ya ishara da wannan fassara na ajraitu ila an laysa al-murad bi dukki haqiqatahu abinda ake nufi ba busa ta haqiqa da ka sani ka sa baki ka hura abu illa adam ya ka ce nafaka to ya hura abu da bakinsa iska ta fita to ba shi ake nufi ba haqiqa bisti halati ala Allah ta saboda koruwar wannan ga Allah ta'ala shi Allah duk wata siffa ta dan adam ta koru gare shi laisa ka mithlihi shay'un ba wani abu da yake zama kama da Allah wa inna ma huwa tamthilun wannan kawai misali ne Allah yake bugawa bi ifa dati ma bihi hayatu ga zuba abin da da shi ne rayuwa kake kasancewa bil fi'li in an aikata a jikin dan adam an san dan adam idan ba ruhi ba zai rayuwa to sai Allah ya buga mana misali inda komai ai halittar Allah ne ko da ruhin dan adam din da idansa da ganinsa da jinsa da tafiyarsa da motsinsa ai duka Allah ne yayi to balantana kuma ruhin da Allah ya sa masa to dan a gane da mu mu gane cewa daraja ce kawai Allah ya wa annabi Adamu ba wai ruhi hakika ne Allah ya busa masa na zatinsa ba kawai saboda tashrifi ne aka ce wa nafaqtu bihi min ruhi li adama ko wa idafatu ruhi ilayhi tashrifun li adam zaka wannan kalmar ruhi ga Allah ɗaukaka daraja ne da Allah ya wa annabi adam wa ruhu abin da ake masa a ruhu jismun jiki ne da ibu lallauta da hayatihin insanu da dan adam yake rayuwa da shi bi nufuzi da zarce wata fi a cikin dan adam duk lokacin da aka zare ta a cikin dan adam to ya zama gawa to Allah ya ce idan na busa masa ruhi na faƙa'ulahu sajidin ku mala'iku ku haɗu ku yi sujada gare shi amma su ju da tahiyya sujada ta gaisuwa bil imna ila dukawa anan mala ya tafi a tsaye daga cikin wasu malaman tafsiri wasu suka ce a ai sujada Allah kaɗai ake yi wa ma'anar sujada a nan da aka ce faƙa'ulahu sajidina ku afka kuna masu sujada gare shi suka ce su da tahiyya ake ta kisar annabi Yusuf da aka ce wa qalulahu sujjada da iyayensa da ƴan uwansa da suka zo Misra suka gane shi ne Yusuf sun duka sun masa gaisuwa shi ake nufi da wa qalulahu sujjada ba sun faɗi sun ajiye goshi a ƙasa ba al'adar salakunan Misra ne a lokacin in an zo gaisuwa sai an duka kamar ruku kamar yadda ake yi wa alƙali a kotu a ce ko wani alƙali ya zo a miƙe a sunkuya masa din nan da irin wannan gaisuwar aka yi ba wai ta ajiye goshi a ƙasa ba wasu malaman tafsiri suka ce anan ma ba kaulahu sajidina su da inhi layin ake nufi sujjada ta sunkuyawa ko su da tahiyya sujada ta gaisuwa bil inna da sunkuyawa to amma kuma malaman tafsiri suka ce a imam sawo yake wannan su da tahiyya bil inna jawabin amsa ne da malam ya bayar mai dalalai amma yuqalu ga ga abin da ake tambaya ake cewa lima jazo sujudu li ghairillahi ta'ala to me yasa anan aka halarta yin sujjada ga wani Allah ta'ala kuma Allah da zatin sa yake fa qaulahu sajidin hmm wa taqaddama qawlu wal fadi ya gabata wanda ya saba wannan da annahu kana sujudan cewa sujjada ce hakikatan ta hakika bil jibahi da goshi sun duka sun yi sujjada ta hakika sun ajiye goshinsu a ƙasa ga annabi adam wa taqaddamar jawabu anhu amma amsa ya gabata shi ma akan wannan kauli cewa bi anna mahalla kauli sujudi li ghairillahi eh mahallin da ake cewa yin sujjada ga wani Allah gairu ja'ibin ba halal bane to malami aburbihi maula ta'ala sai in matakar cewa ba Allah ta'ala ne yayi umarni ayi ba sujjadar ai shi ake yi wa to in yake yanzu a yi wa wani sujjada ai bai zama laifi ba tunda an yi shi ne da umarnin Allah to sujjada ga wani Allah tana zama gairu jafi ne malami a burbihin maula ta'ala matakar ba Allah ta'ala ne ya umarni a yi ba au ko kuma yuqalu ana cewa inna sujuda lillahi ta'ala sujjada ce ta hakika mala'iku suka yi amma wasu suka ce sujjadar hakikanin ta an yi wa Allah ta'ala ne wa adamu shi annabi adamu yana tsaye a gaban mala'ikun ila an sanya shi kan kiblar kamar al-qibla aka ce ku fuskanci adamu ku mun sujjada wasu malaman da suke haka suka faɗa to ala ayyi halin dai mala'iku Allah ya umarce su da yin sujjada kuma fa qaulu sajidina sun fada yin sujjada ga annabi adam fa sajada al-mala'ika fa qadara al-mala'ika kulluhum ajma'un
san da Allah ya ce fa idza sawaitu in na daidaita shi wani haƙƙu zai yi na busa masa rai to ka fa'u ku fa'u ta ji na kun sujada da ku gare shi to da ku hakan ya faru ka sade da mala'ikat sai mala'iku suka yi sujada kulluhum gaba ɗayan su ajma'u na baki ɗaya fihi ta'kida ne a cikin wannan aya akwai ta'kidi wato ƙarfafa zance guda biyu domin idan Allah ya ce fa sade da mala'ikatu kadai iya nan magana ta cika kuma an samu jumla mufida cewa mala'iku sun yi sujada kaga kai da kake sauraro ka san dukkan su ake nufi inda ba a ware wasu an ce ban da su ba to amma insha Allah ya kalfafu wannan sujada ta mala'iku yace kulluhum shine takidi na farko sai kuma ƙara cewa ajma'una shi ma takidi ne na biyu shine bi ta'kida ne sun yi sujada mala'ikun nan kulluhum gaba ɗayan su ajma'una da ma hurufu ta'kidi guda uku ne ko ko guda hudu akwai kullu akwai ajma'a akwai akta'a ko akwai kuma ajma'a akta'a haka ne su su hudu ne kullu kullu ajma'u akta'u illa iblisa illa iblisa istakbara wa kana min al-kafirin
illa iblisa sai iblis shi kadai ne huwa abul jinni iblis shine uba aljannu kamar yadda ya zo a cikin suratul kahfi kana bainal mala'ika amma lokacin ya kasance yana tsakanin mala'iku istakbara shi kadai ne ya daura girman kai wa kana dama can ya kasance yana kafiri daga cikin kafirai fi ilmin Allah ta'ala a cikin ilmin Allah ta'ala ya san dama iblis ba za a wani shi lafiya ba wa kana yana kafiri kuma dama ishara da Allah ya yi duk inda ake faɗa cewa an yi umarni a yi wa Allah su jira za ka dace mala'iku aka umarta sai an zo ikisina ina ce illa iblisa ko a ce aba illa iblisa aba wasta kabar ko illa iblisa abe kadai ko illa iblisa ta kabar kamar anan amma lokacin da ake bada umarni dama ba a bata sunansa Allah ya sani dama ba zai yi ba kuma wa kana min al-kafirin sai sa ma ba a umarce shi ba wa iz qulna lil mala'ikati ake cewa usjudu li adama sai a ce fa sajada lil mala'ikati illa iblisa ko aba ko istakbara ko aba wastakbara dama can ya karanta min al-kafir da cikin Allah ta'ala na'am قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال sai Allah ce ya iblisu ya kai iblis shedan ma man aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana maka kai sujjada ga abin da na halitta da hannaye na na kudura ai tawallaitu khalqan shi ne bi yadayya din abin da na tukunci halittarsa wa hada tashrifu wannan ma wani daukaka daraja ne bi adam akan sauran mala'iku da shi iblisin kansa Allah ya ce la halitta shi bi yadayya fa inna kullu makhluqin ko domin duk wani abun halitta tawalla Allah kalqa wa ai Allah ne ya tsinci halittar ba shi da wani suka halitta halittar ba ba wani ya wakilta ya ga ya halitta masa halittar ba shi din dai shi ya tsinci halittar kayansa to amma kuma a nan sai ya ce wa nabi adamu lima khalaqatu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na an saka barka kayi girman kai ne al'ana a yanzu yanzu sun ka bayyana halinka na girman kai alin sujudi ga barin sujada istifhamu tawjiki wannan tambaya sai ta Allah wadai inda ka zo da bakon abu da da ba a zarka da shi ba shine girman kai an ko kuma kunta ka karanta min al'alina daga cikin masu ɗaukakar da sun fi ƙarfin yin sujada ko sun fi ƙarfin bin umarnin Allah kun almutakabbirin masu girman kai shi ya sa fa takabbar ka kai girman kai alin sujudi ga gudun yin sujjada da na umarce ka bi kauni ka saboda kasancewa ka minhu kana cikin adila masu ɗaukakar da sun wuce yin sujjada ko sun ƙarfin bin umarnin Allah kala قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين na'am kala iblis yace ana khairun minhu ni ai na fa annabi adamu daraja ni ne mafi alheri minhu fiye da shi adam domin khalaqata ni min nari ka halice ni da wuta ya Allah wa khalaqata shi kuma adamu ka halice shi min tsinin da kafo tambayar da aka masa daban amsar da ya bayar daban an tambaye ka cewa ma man aka an tasjuda bima khalaqtu bi yadayya ko sai ka ce ai dalili na kaza ne ko in kuma babu yi ka ce ba ba kai ba ka da wata dalili to amma sai ce wai ana khairun minu ni na fi shi daraja domin ni ka halice ni da wuta shi ka halice shi da tako imamu sawu yace qawlu qala ana khairun minu hadha jawabu min iblis lam yusabiq al-istifham as-sabiqa wannan wani jawabi ne daga bakin iblis wanda kuma bai dace da tambayar da ta gabata ba لأنه أجاب دومشي إبليس يا أمسى وألا لأنه إنما ترك السجود يا بني سجدا لم لكونه ومن زمن وتخيرا شيء وسأله منه لقى آدم وبين ذلك وكما يبين دليل الخيرية كاتب يسوع جميل لأن أصله ومن أصل شيء إبليس من النار دوتا أكيش وأصل آدم أصل آدم كما من الكل لك تبو أكيش to shi a iya ilimin iblis da kuma tunaninsa wannan ita wuta a ganinsa a shiraku min al-ini ita ce mafi ɗaukakar daraja a kan tabo da kaunin nari domin kasancewar wuta nuraniya a bar dangantawa ce ta haske duk inda wuta take inda tana ciki za ga alamar haske ko harshen wuta ne ko kuma garwashi ne za ka ga alamar haske ita nuraniya ce wa shi kuma tabo min al'arabi daga ƙasa ne asalinsa wani ita kuma ƙasa zulmaniya a bar gadawa ga duhu idan da aka saka a cikin ƙasa aka rufe to za ka ga duhu da za a kawo wuta kuma tana ci sai kuma ka ga haske kaga asalin wuta daga haske ne nuraniya ce asalin ƙasa kuma zulmaniya ce daga duhu to shi abin da ya roki bilis kenan to amma shi a tunaninsa wani nuraniyu abin da ake danganta shi ga haske ashrafu shine mafi daukakar daraja min al-qurmani daga abin da ake danganta shi da duhu wa hadhihi shubhat wa ita ce shubha da ta ja kafar iblis santsi ya jefar da shi wannan shubha ce ta dauke shi yake ganin ai shi ba zai wa annabi Adamu sujada ba dan ya bi wa kad akada shi ya ba da yake hakika Iblis ya yi kuskure cikin wannan shubha ta sa da ta likitar da shi bi anna ma'alan nari da malama abin musulunci za su ba shi abu domin makomar wuta bi yadda ta kai da ci inda aka ce wannan wuta ce to za ta koma ila ramadi zuwa ga toka allafi wa ita kwa toka la yutafa wa bi'a ba a amfani da shi daga garwashi ya zama toka yanzu da za a yi da shi sai dai ka danta kai ku share tokan nan ta yawa a murhun nan a je a zuba ta a shara ba za a tuka a ci ba ko ba za a shafa a jiki ba ba za a yi kwalliya da ita ba amfaninta ya ƙare in dai wuta ta zama toka watsinu amma shi taɓo ba asalin likulli nami tushe ne ga dukkan wani abin da yake da tsuwa na jibin yake tsuruwa na nufi daga lama'u ne da tsuwa ƙasa duk wani abu da kaga yana da tsuwa yana ƙara girma to asalinsa daga ƙasa ne sawa'un tsulo ne ko kuma ɗan adam ne da kan insani wa shajarati kamar ɗan adam da kuma bishiya ɗan adam asalinsa ƙasa ne kamar halittar annabi adamu in kuma ka sako kasa ma ka iya cewa ai asalin ɗan adam sai da ƙasa ta yi taimako sannan halittarsa ta kasance ɗan adam da yake rayuwa a ban ƙasa yanzu domin sai da aka yi shuka a cikin ƙasa shuka ta a ƙasa ta tsirar da wannan shukar kuma ta liƙe shukar aka yi ruwa ta tsotsi ruwan take shayar da wannan shukar har wannan shukar ta kai aka girbe aka yanke aka sussuke aka sheke aka zo aka nika aka tuka aka ci wannan abin da kasar ta tsira sawa'u kayan miyan ne ko garin da aka tuka ne ko 'ya'yan itatuwa ne ƙasa ce dai ta tsirar da shi ko kuma shi da ɗan adam zai ci kuma ya zama maniyyi a jikinsa kuma ya je ya zuba shi a mahaifa kuma ta aifa masa kaga wannan ƙasa ta ba da gudunmawa mai tsoka wajen kasantuwar ɗan adam saboda ita ƙasa ita ce asalin da kulli namin najisi kan insani kamar ɗan adam wa shajara da bishiya wa min al ma'lumi kuma sanannen abu ne annal insana wa shajarata shi ɗan adam da bishiya khairu gudu mafi alheri min ramadi daga toka akan a ɗebo toka a baka wanda shine ƙarshen layuwar wuta a ce kuma a zo a baka bishiya mai 'ya'ya ko gonaki ko gona ta amfani ko kuma a baka ɗan adam wanne ne ba amfani kaga ɗan adam da bishiya ai sun fito ka amfani wa ziyadatun ala zalika kai ƙari ma akan wannan annan nau'al insani shi nau'in halitta ta ɗan adam tasharrafa ya ɗaukaki aljani da shaiɗani har da mala'ika ma da umurin da wasu al'amura wanda ya ba shi ɗaukakar daraja a kan sauran halittu. Al'awwalu al'amari na farkon miki hatin fa'ili daga shashin wanda ya aikata ɗan adam ɗin shi ne Allah. Al-mushari ilai wanda aka ishara bi kauni bi ma khalaqtu bi yadayya ba halittar da Allah ya ya halitta da hannayen ikon sai halittar ɗan adam. Wasani al'amari na biyu da ya ɗaukaka darajar ɗan adam min jihatin sura na shashin kamannin da Allah ya halice shi al-musharu ilayhi wanda aka ishara bi kauli da fadin Allah wa nafaqtu fihi min ruhi na busa masa ruhi na in ba dan adam ba ba wanda Allah ya gaya wa wannan wa min jihatin gaya ta bangaren kuma kaiwa matuƙa al-musharu ilayhi da aka ishara bi kauli da fadin Allah wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam yake nuna maka gayar ɗaukaka darajar ɗan adam ba shi aka umarta ya yi wa mala'ika sujjada ba a mala'iku aka yi wa umarni shi wa annabi adamu sujjada walanda su zalika wannan al'amura guda hudu ba taɓa kasancewa ba da jerin nau'in insani ga wani nau'i na ɗan adam sai ɗan adam shi kaɗai to fa dalla ala afdaliyatihi wannan shi ya nuna abu tafi shi daraja na ɗan adam qawluhu da yake min jannati ko to ya kala ne qala fakrum minna fa innaka rajim kala sai Allah ya ce wa iblis fakhruj minna ka fita daga aljannan nan a kauli na farko kenan ai min aljannati wakila aka ce min samawati min samawati zai fi inganci saboda kafin adabu adabu aljanna ne yake tare da malaiku da iblis da aka kori iblis ne aka sashi a gidan aljanna to da aka ce minafin da min yana kuma ga aljanna ne ko yana kuma ga sabbin bakwai to duka dai malamai sun samu sabani ka fita daga cikin ta ita ce sammai bakwai ko kuma aljanna fa innaka domin kai yanzu rajibun abun jefewa ne ai madrudun abun korewa ne daga rahamar Allah wa inna alayka wa inna alayka la'anati ila yawmiddin sannan Allah ya ce wa inna alayka qala ko wa inna alayka la'anati kuma lalle tinuwa ta ta tabbata gare ka ila yawmi dini har zuwa ranar alkiyama ai aljaza'i ranar za a yi sakayya duk sanda aka abu sai ya ce la'natullahi alayhi ko da wasa ce iblis ɗin nan ne saboda Allah ya tabbatar da cikin ruwa a kansa har zuwa tashin alkiyama qala rabbi qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun qala sai iblis ya ce rabbi ya ubangiji anzirni ka saurara mun ila yau duk a zuwa zuwa ranar da za a tashi mutane wato a bar shi ya tafiya yana halakar da mutane kar a ɗauke shi kar a kashe shi har sai ranar da za a tashe su a nan kuma ya wayo shi yana so ya wato ya ci gudus ya zama bai mutu ba sai dai a wayi gari a ganshi a kiyama inda bai zai ila yaunin nafsi da suri ba ba zuwa lokacin da za a busa ƙaho wanda kowa zai mutu ba a'a ila yaunin ba a suna to an tashi a kiyama kuma haka ai mutuwa ta kai a saurara masa zuwa ranar alkiyama yake ne kan ya mutu kar ya dandana mutuwa ala قال فإنك من المنذرين ila yawmil waqt إلى يوم الوقت المعلوم ala sai Allah ya ce fa innaka min al-munzalina to ka dai an amsa maka kana da gaske wanda za a saurarawa ba za ku mutu ba amma ba ila yawmil waqt ba ila yawmil waqt al-ma'lum zuwa wani yini lokaci al-ma'lumi abun sani shi da waqatin lafkatin ula lokacin da za a dusa kawo na farko kowa zai mutu kai ma za ka mutu a wannan ranar ba ila yau yau a tuna da da kake nema ba kala قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
kala sai iblis tunda Allah ya bashi garantiya san Allah ba ya kada alƙawari tunda Allah ya ce ya saurara mana zuwa ranar tashin duniya kala sai ke fa izzatika na zai da buwayar kai ya ya Allah da ugu yanda wani wallahi sai na fatar da su ‘yan adam ajima ina baki ne ba dai a dalilin ruka ina mun kafo ne ba to ni fa na nan da duk sai na fatar da su ajima ina baki ɗaya illa ibada إلا عبادك منهم المخلصين kuma shi da bakin sai dawo da illa ibada da yayin istisnai sai dai fa bayinka minhum da cikin ‘yan adam al-mukhlasina ababan kukutarwa sune al-mu'minuna mu'minai wanda Allah ka kubutar da su baka ba ni ikon Allah ka su ba qala fal haqq wal haqq قال فالحق والحق أقول na'am لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين qala Allah ya ce fal haqq a wannan qira'a wal haqq aqulu fal haqq kaga gaskiya wal haqq aqulu ni ko aqulu ina fadin al haqq gaskiya ne idan kaji ma a wata qira'a da fata su gaba daya fal haqq wal haqq kamar da malam ya karanta ورفع الأول ده ركوعا فرقه فالحق ونصب الثاني ده فتح الذي هو الحق قال فالحق والحق أو أو قراءة شيء ونصبه بالفعل فتح الحق إن النفرق فالحق والحق بفعل عدلين ومن يبقى عدو إيش هو بعد شيء أقول هنا فاتح الغالي قال يسير فالحق قسيا دي تو والحق أقول أي أقول الحق إن فقد جسيا إن جاء الله ونسبب الأول آه، قيل بفعل مذكور وقيل على المنزل والأخي فتاة نفرهم الحق والحق أكا شيء بالفعل المذكور ده ولن فعل ده أكا أبدا شيء أقول aqulu al-haqqa wal haqqa kenan wakila aka ta alal mudari saboda manzari ne shi yasa aka mana fata shi na farkon ai a haqqul haqqi mafi haƙƙin gaskiya ko mafi gaskiyar gaskiya shine a ƙulun yake faɗi saboda zancen Allah gaba ɗaya gaskiya ne to shi ne mafi gaskiyar zance wakila aka ta ala nabi harfin ƙasami an masa fata ne na farkon saboda an cire masa harafin rantsuwa ka gane ai shi ne kamar lamun ƙasami dal haƙu wal haƙa a da aka cire lamu ne aka ce falhaqa wal haqa aqul saboda an tuɗe harafin rantsuwa shine lamu wa rafuhu ala annahu mutadawun ma'rufun khabar inda aka masa ruba kuma falhaqu a bisa cewa shi labari wani mubtada ne da aka a mubtada ne shi falhaqu din ma'rufun khabar da aka shafe labarin ai ma'ana da falhaqu ne shi da khabar mubtada ne gaskiya ce ta zo ni daga gare ni wakila aka ce falhaku itilin uwa ta ce wa jawabul qasami shine al'amru anna jahannam Allah yayi rantsuwa yace ni fa gaskiya nake faɗi wallahi sai na cika jahannama minka da kai ai da zuriya cika da zuriya da ƴaƴanka da zaka aiwa kai iblis wa mimman da bi aka da duk wanda suka bi ka minhum daga cikin mutane duk mutumin da ya kuskure ya bi ka bayan na gaya masa inna shay'ana lakum aduwwun fattabi'uhu aduwwa bayan na ce innahu lakum aduwwun mubin amma ba su ji wannan gargadi ba suka bi ka to na yi rantsuwa sai na cika jahannama kai da waɗanda suka bi ka ajma'ina baki daya in ma as'alukum alayhi قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين قل تبعه يا رسول الله ma an al'umma alayhi min ajri ni ba na tambayar ku wani lada ai tukuli wani tukuli da zan sanya muku sai kun biya ni ala tabliki misala abu da isar da wannan manzanci gare ku ban taba cewa sai kun ba ni kaza ko albashi ko kudin laraba ko kudin safi ko kudin tam kafin da koyar da ku alqur'ani ba ban taba tambayar ku ku ba ni wani lada ba alayhi akan wannan alqur'ani wa ma ana min al-mutakallifin ana ni kuma wa ma nuna muka kalli ba na daga cikin masu tsolawa kansu dole sai sun zo da alkur'ani ko da ba a musu wahayi ba kamar mutai da mutum kazzab da yi da'awar annabta yana kakalaka kalamar ranganu na karya shi wai dole sai ya ce tsoro magana da sai kama da ta manzan Allah to yake yi wa ma'ana nuna muka kalli fina su ba masu kallafa wa kansu cewa sai sun zo da wahayi ko ba a musu wahayi ai al-mutaqawwilina al-qur'an wa suke kirkiro qur'ani suke fadi min tilka nafsi daga shashin kaina da ce lokacin tsoron nake faɗa wannan ba haka bai in huwa alqur'anin nan إن هو إلا ذكر للعالمين
in huwa shi alqur'anin nan ai wal qur'anu ba komai bane ba illa zikru ai kibatu wa'idi ne bil alamin daga dukkan talibai ai da insu wal jinni wal uqala'i wal mala'ika wa'azi ne ga mutum da aljan masu hankali amma su da mala'ika banda mala'iku don su ba sa saban Allah babu kafirai a cikin saboda haka alqur'ani in an karanta shi su kawai yana suna kan da su girman Allah ne amma mutum da aljanna a cikin ake samun masu fankala masu kafirci wala ta'lamunna ولتعلمن نبأه بعد حين Allah ce wallahi ya kuka jiran Makka ta'alamunna na ba'un za ku gane labarin wannan alƙur'ani ba da yin bayan wani lokaci an yau mai kiyama shi na tashin alkiyama wa ilmu a nan bi ma'ana urkun abinda ake gaya muku na sani wallahu qabla ala mu'minin muqaddaru ay wallahi da aka ce wala ta'alamunna wallahi za ku san labarin wannan alƙur'ani da ya zo muku ba da yin bayan wani lokaci mai tsawo shi na tashin alkiyama wancan hikaya ta iblis imamu sawi ya kawo mana takaitacciyar halitta da tsarin iblis yake alma'ana ku min shirkatin da shi kunta alaiha awwala wasu malamai suka ce da Allah ya ce masa qala khuruj min hatin nan can ba malam ya kawo min aljannati ko min samawati ba wannan mutuwa biyu ne da cikin mutuwa guda uku wakila a wani kauli aka ce al-ma'ana ma'ana da aka ce qala khuruj minha ay khuruj min al-shirkati allati kunta alaiha awwalan ka fita ka zalu daga halittar da Allah ya yi maka da farko bima warada domin abin da ya zo a hadisi anna iblis shi shaytan iblis kana yakun bi shirkati dama yana yau mai ko alfahari da halittar da Allah ya maka a lokacin Allah ya masa kyakkyawar halitta fiye da halittar mala'iku da sai alfahari da wannan kyau na halitta da Allah ya yi mana to da wannan abu ya faru fa gayyara Allah kirkatahu sai Allah ya canja halittar fa wadda sai ya koma baki kilin kamar gawayi ba da ma kana adalu bayan da fari ne tar wa qabuha jaymuni kuma ba da ma kana hasanan bayan da kyakkyawa ne wa azlama ya yi duhu ba da ma kana nuraniyar bayan da ya zama nurani da wuza ka halice wa nura an rawaito anna iblisa kana isa alasnai asara alfa malaki shi shugaba ne na mala'iku wanda aka ware yake jagoranta su dubu goma sha biyu shi ne shugaban wa kana da hujjana hali yana da fukafukai guda biyu min ruburubi akabar da zubar da wanda yake kone falon ma da yayin da aka kore shi daga rahama gujirar turabu sai aka canza kamanninsa wadda ala hullahu ma'akusan sai Allah ya sanya shi mai tankwarawa ya mai da shi kamar dabba mai kafa hudu ala misalin kanaji abu salisar alhazin shi ne bugun dawa za a tsaye yake kamar halittar ɗan adam sai Allah ya mai da shi a tankware ya zuriya kamar misalin alhazin wa wajen fuskar iblis kalki kirare da kamar fuskar guji ne wa huwa shaykun kuma shi tsoho ne an zare kamannin samari a jikinsa aka mai da shi tsoho tukub kuma a awar mai ido daya wa fili yake yi a cikin jemu iblis kabu sharatin filin gashi guda bakwai ne kadai shi ne jemu shagiri ne jemu nasu da wuce guda bakwai masanin sharin faragu kuma gashin gasar gazar kamar misalin gashin alfarki doki wa ayyalahu idanuwa iblis guda biyu mashkukata ni ababen tsagawa ne fi tsuri da baji a cikin tsawon goshinsa haka aka yi masa idan kuma a haka kwaya ɗaya ne dan a wani ne ɗayan ramun ne kawai babu idan ɗayan da aka tsaga sai aka sa kwayar idan guda ɗaya wa an yaguhu fiƙoƙinsa guda biyu kuma kari daɗin ta fito daga bakin ka aliyadi da kanadi kamar fiƙoƙin mugun dawa wa ra'asu kansa ka ra'asu da kamar kan laƙuni wa sadruhu ƙirjinsa kuma ka salamin jamalin kabiri kamar tozon laƙuni wanda yake babba yana da ƙusulli amma ba a baya ba a ƙirji yaya za ka ga muni wanda yake da shi a baya ma yana muni a cikin mutane balantana wanda aka masa a kirji kuma girmansa kamar tozon ƙatar raku wa shafatahu leƙansa guda biyu ka shafatai sauri kamar leƙan bujimi wa man kirahu ƙofofin hancinsa guda biyu mafutuha ta ni a buɗe suke misulu kudin hajjani kamar misalin ƙahon nan na wanzami da yake yin ƙaho da shi ba inda yake dukan inda yake kafawa a jikin mutum din kaga yana da fadi ai to haka misali ko ko ko hancin iblis yake muna ne sai da kan Allah ya kiyaye shi daga sharrin alhamdulillah Sadaqallahu al-azim.
alhamdulillah abinda muka karanta ne Allah ya ba mu lada da muka rubuta kuma Allah ya ji mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka bar mana Allah bari da su lafiya jiya ko yau to akwai wanda ya jefar da kudin sa a wajen nan baci farar da nan in ya ji sai zai yi bayani a da kudin sai a bashi Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata taimaka mana Allah ka taimaka mu masu ba da sadaka Allah ka biya muku bukatun su na alkhairi da suke ɗaukar nauyin wannan karatu yana gudana da cikin da aljihun su Allah ka saka mu Allah ka biya mu bukatun da na alkhairi Allah ka jiƙa iyayenmu da kakanninmu da shugabanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da malumanmu da suka gabace mu waɗanda suke raye in za mu taro Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a فاتحة الصلاة والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والسلام العزيز فلا تنتفع لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك